99 da tara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتو أتكل التافن خطوات إلى السعادة للتافن لمال من مسلمتي دكتور عبد المحسن ابن محمد ابن القاسم لإمامي من هدبة مسلاة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يربطه idan yan uwa ba su manta ba karatunmu na ƙarshe mun gama shi a cikin babi da malami masa suna da islahul qalbi gyaran zuciya yau kuma za mu tashi a sabon babi ko sabon fasali da ya masa suna da albu'du anil fitan wato mai santar fitintunu mutum ya yi iyayensa a rayuwa ya guje wa duk abin da yake fitina ne duk abin da yake ainihin zai nesanta shi gabarin Allah maɗaukakin sarki zai nesanta shi gabarin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam mutum ya iya ƙoƙarinsa ya nisanci wannan abin domin fitina ce a gare shi duniya da kuma lahirarsa. جاء الإسلام بالأمر بصفاء المعتقد ونقاء القلب وتطهيره من أدران القوادح ما لهيتي مسلم تيازو ينامي أمرتر آئنسا دعينهن سركتي المعتقد أبوبوان دسكا ainihin ƙunsa ko suka yi itiƙadinsu a cikin zukatansu sannan musulunci ya zo wajen tsantsance zuciya da tsabtace shi da tsarkake shi daga kazanta na ainihin saɓan Allah maɗaukakin sarki da barin bin umarnin Allah da manzonsa wa naha an talwisil qalbi bi shubuhat hakanan musulunci ya zo yana mai hani ga 'ya'yansa su ainihin bar ko su daina ainihin lawwasa suna cakuɗa zukatansu da shubuhohi aw tadmisihi bishahawat ko suna lalata shi suna ƙazantar da shi suna sanya datti a cikin zukatansu bishahawati ta hanyar bin sha'awa abubuwan da zukatansu ke so a fi zamanin bu'di an mishkatin nubuwati malam ce a wannan zamani ko wannan lokaci wanda al'umma ta yi nisa ga barin haske na annabta tafiya ta tsawaita an samu rata mai tsayi an samu shekaru masu yawa tsakaninmu da annabta da saƙon annabta to gwargwadon wannan nisan da ake ƙara samu da wannan saƙo mai girma wanda farin jaka da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya zo al'umma da shi, to, tasdadul hajatu ila tamassuki bi yanabi din gwargwadon wannan nisan yake ƙara ƙara tsananin buƙatuwar bayi su yi riƙo da maɓuɓɓuga na addini, su yi riƙo da ainihin karantarwar addini. يقول عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم الله استبتع قليش يناتوا لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه رواه البخاري النبي يتي باب ونزامني دزيزو أكونك ko babu wani zamani da za ku yi ku rayu a wannan zamanin illa wallazi ba'dahu sharrun minhu face wani lokacin da yake bayansa ko lokacin da zai zo bayan lokacin da kuke raye sai ya fi shi sharri wanda suke gaba da mu suka rayu a gaba da mu ba su ga irin fitintinu da sharri da muke gani ba haka su ma na gaba da su ba su ga irin fitintinu da sharri da suka gani ba haka abin yake tafiya har zuwa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda fitintunin da sharrin a lokacin sun karanta kwarai domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikinsu har Allah maɗaukakin sarki yana saukar da ayoyi idan sun sauka a layi domin a daidaita su a dawo da su kan daidai in sun samu saɓani a tsakaninsu sun samu fusata da juna Allah sai saukar da ayoyin alƙur'ani kamar misali da Allah ya saukar آية أتكن سورة آل إمران الله تي وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله يا يا كوكي كافر تيوا كو يا يا زاكو كافر تي وأنتم تتلى عليكم آيات الله ga kunan ana karanta ayoyin Allah a kanku wa fikum rasuluhu kuma a cikinku akwai annabinsa kuna raye da shi ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم wanda yayi riko da Allah yayi riko da addinin Allah yayi riko da umarnin Allah hakika wannan an shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidaici kaga wannan a lokacin in sun samu zamiya sun samu zarmiya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin su yana tare da su zai yi kokari cikin gaggawa ya dawo da su ainihin kan hanya da umarnin Allah maɗaukakin sarki da kuma zartarwa na annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Sabanin wannan zamani wanda al'umma ta yi nisa da wannan alkhairin ta yi nisa da wannan saƙon sai ya zamanto ga ayoyin ana karantawa amma zuciyar mutane ya kashe ga hadisan ana karantawa zukatan mutane ya ƙeƙashe kashe ba su shirya karɓan wannan umarni ba su shirya bin wannan shirya ba sai zamanto al'umma tana fadawa daga wannan fitinar sai wannan fitinar to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani zamani da zai zo a kanku face zamanin da yake bayansa ya fi shi sharri kenan duk da wannan fitintinu da wannan tashin hankali da wannan sharri da muke gani a yanzu in muka lura da wannan magana na annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ma'ainihin kowa ya iya iya wasa wajen gyara alaƙarsa da Allah madaukakin sarki sannan ya ɗaure ayansa akan turba ta addinin musulunci domin fitinar da take gaba ta fi wacce mu muke rayuwa a cikinta wacce za su zo su rayu a cikinta ‘ya'ya da jikoki da sauransu fitinar sai ta fi wanda ake rayuwa a cikinta yanzu abin da zai tseratar da bawa daga wannan fitina abin da zai bawa bawa kariya daga wannan fitina da tashin hankali shine ya zamanto ya san Allah haƙiƙanin sani ya karanci sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bauta wa Allah iya gwargwadon yadda Allah maɗaukakin sarki ya ba shi dama sannan ya yi ƙoƙari ya rayu akan gaskiya ya rayu akan halaliyarsa kada ya cutar da wani kada ya ci dukiyar wani idan yi haka sai zama ko duniyar ba ta da daɗi ya yi tanadin abin da in ya je gaban Allah yana fatan ya samu sassauci a rayuwa ta alƙiyama to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi da al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul fitan babu la ya'ti zamanun illa alladhi ba'dahu sharrun minhu hadithin Anas dan Malik Allah madaukakin sarki yarda da shi wa min atharil fitan Malik yace yana daga cikin alamomi na fitina yana daga cikin wanji na fitan fitintunu a cikin al'umma anna manishra manishra abba ilaiha bi unuqihi asabahu min lawthatiha cewa duk wanda ya waiwaici fitina da wuyansa malam ya ce asabahu min lausatiha to wannan fitinar ƙazantatta za ta shafe shi za ta ainihin lalata shi za ta tafi da shi zai sami kansa a cikin wannan fitina kamar yadda yanzu fitintunin suka yi yawa wa'annan kafofi na sadarwa suna tafe da fitina daga wannan fitinar sai waccar fitinar kana fita daga wannan fitinar sai ka faɗa wannan kana gama kallon wannan fitinar kafin ka farga sai ga wani fitinar ta ƙara ainihin gangarowa kafin ka kalli alkhairi sau ɗaya ka kalli fitina sau goma ko sau ashirin ko sau ɗari daga wannan sai wannan to malam ya ce duk wanda yake waiwaitar fitintunu in suna zuwa dukkan wani abu da ya zo sabo a ce da kai za a fara kai yi ƙoƙari ka samu kanka a ciki ka fada ciki to lalle wannan ya sani dukkan ƙazanta da yake cikin wannan zamani to zai iya tsantar kansa a ciki ya nabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah yana faɗa anil fitani dangane da fitina wa man istashrafa wa man istashrafa ay tatalla'a ilaiha duk wanda ya tsinkaya ko ya tsinkaye zuwa ga fitina akhadhat wannan fitina za ta dauke shi ta kama shi ta tafi da shi wato duk gunda fitina take aukuwa duk gunda ake aikata wani aiki na sabo sai yake kokari yake lekawa bari ya leka nan bari ya leka can bari ya leka wannan shafin ya ga me ake yi bari ya gano wancan shafin ya samu labari bari ya je ya ga me ake yi kafin ya farga wannan fitinar ta ja shi kai ka ce kuran karfe ne ta ɗauke shi bai farga ba bai ainihin wato faɗaka ba sai ya gan shi tsilim a cikin fitina saboda haka kada ya zamanto duk abin da ka samu labari mara kyau ko na fitina ka ce sai ka yi ƙoƙari ka leƙa ka gami aiki ko an saki wani abu mara kyau ka ce bari kai ma kutsa ta yadda za ka yi ka je ka ga wannan abu daga nan sai ga wata fitina sai ta ja ka ka ga wata fitina ta ja ka kafin ka ƙarasa jikin wannan fitinar sai ka haɗu da manya-manyan fitintunu wanda sun ma fi wannan fitinar da kake nema halakarwa sai ya zamanto baka farga ba ka ainihin samu kanka tsilin a cikin fitina wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi shi ma a cikin Kitabul Fitan hadisin Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya yarda da shi saboda haka ƴan uwa musulmi wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana muhimmancin bawa ya kame daga tsinkaye tsinkaye daga leke leke daga kai kai zuwa guraren da ake fitina an gaya maka anguwa kaza akwai fitina sai ka yi ƙoƙari kana lillekawa anguwar kame da anguwar gurin zuwan ka lokaci zuwa lokaci kafin ka farga idan giya ake sha a gurin sai ka samu kanka cikin mashaya giya kafin ka farga idan kwaya ake sha a gurin wiwi da sauransu sai ka ga ka samu kanka a cikin masu shan kwaya nawa nawa ne suka zama yan giya sanadiyar lazimta ko yawan zuwa lokacin wasu a cama kawai suke yi ni na san su akwai wanda a suke yi suka mai da lokos nan ne gurin a su a nan za su samu abincin da za su ci suka kulla alaka mai karfi da masu ainihin gidajen sai da giya da sauransu su kai masu saƙo su je su iyo masu uzurruka su kai masu yara makaranta kafin ka farga yau da gobe su ma sun tsinci kansu a cikin wannan ɗabi'a ta shan giya. domin tun suna ganin abin laifi ne har a waye gari su ɗauke shi ba laifi ba ne ba su fara ƙoƙarin gwadawa su gani ake ji a jiki daga nan sai su samu kansu zulum to wannan hadithi na annabi sallallahu alaihi wasallam yana ainihin tsawatarwa bawa ya guji duk gurin da aka ce akwai fitina a gurin wasu da haka suka zama ainihin mazinata da lazimta ko yawaita bibiya ko mayar da gurin ‘yan tuwo-tuwo gurin zamansu, kafin ka farga sun ainihin kulla alaƙa da matan banza da yake gurin suke gurin, kafin su farga sun fara communicating a tsakaninsu, kafin su farga sun zama kwastomominsu, an cire kunya ainihin idanuwansu sun zama lalatattu. To shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake tsinkaye zuwa ga fitina ko guraren da ake fitina, to nan fitina za ta ja shi. za ta fisge shi ta riƙe shi ainihin ya kasa rabuwa da wannan fitinar sai ya yi iya iyawarsa ta hanyar addu'a da kuma ƙoƙarin nesantar wannan gurin a ƙarshen lokaci shine in ya dace Allah madaukakin sarki ya ainihin raba shi da wannan fitina hakanan wayoyinmu da suke hannunmu mu iya iyawarmu kada muna tsinkaye akan dukkan abin da muka gani duk abin da yake ya saba wa tunani ya saba wa hankali ya saba wa ɗabi'a ya saba wa addini to kada ka yi ƙoƙarin kutsawa ka gano me ake yi a gurin duk abin da ba wa'azi ba ne duk abin da ba wani amfani ko ta fa'ida na musamman za ka samu a gun ba ko kuma ba wata nishaɗi na musamman wanda ba zai kai ka zuwa ga saba wa Allah za ka samu a gurin ba to kada ka yi ƙoƙarin kutsawa irin wa'annan ƙofofi ko irin wa'annan kafafe ɗin da ƙarshe sai ka samu kanka ka koma kalle-kallen abubuwan da za ka yi nadama idan ka haɗu da Allah maɗaukakin sarki Allah kiyaye mu. Malam ya ce wal islamu hanifu ka da shi musulunci wanda yake karkata ga barin dukkan wani abu na saɓan Allah ko da zai kai bayi zuwa ga saɓan Allah da zai kai bayi zuwa ga ƙin bin umarnin Allah ja bi luzumin nuraini ya zo ne fa yana lazimta wa 'ya'yansa yana lazimtawa ‘ya'yanta wato musulmai su lazimci haske ko hasake guda biyu, hasaken nan su ne hasken alkitabi, hasken alƙur'ani, wasu sunna da kuma hasken sunna. Kaga alƙur'ani duk lokacin da kake yawan kutsawa a cikinsa, kake lazimtarsa, kake ainihin kame da shi abokin hira, kame da shi abokin tattaunawa. ka yawaita tilawarsa ka yawaita tadabburinsa sai ya kai ka zuwa me ya kai ka zuwa kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki ya kai ka zuwa ga samun rahmar Allah madaukakin sarki ya kai ka zuwa ga samun soyuwa na Allah madaukakin sarki da soyuwar bayin Allah domin ka lazumci haske wanda ya zo daga gurin Allah madaukakin sarki qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin hakika haske ya zo muku daga gurin Allah malama suka ce haske anan shine annabi sallallahu alaihi wasallam wa kitabun mubin da kuma littafi wanda yake bayyana muku gaskiya yake bayyana muku shari'a yake nuna muku tafarki na tsira yake nuna muku tafarkin samun yardar Allah madaukakin sarki to shine malam yace shi wannan musulunci ya zo yana umartar musulmai su lazimci riko da alqur'ani was sunnah da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wana an biddiha hakanan ya hana musulmai su ainihin riki kishiyoyin wayannan abubuwa guda biyu mimma yurithul qalbal fasad na daga abubuwan da za su gadar wa zuciya ainihin barna da saba wa Allah madaukakin sarki washubhatu idha waradat ala alqalbi malai ce kaga shubha kai komo da ainihin kokonto idan ya gangaro a wata zuciya ko idan wata zuciya ta ainihin bi kofa ko ta fada tarkon shubuha shi dan ya galaba akan zuciyar nan ya jefa mata shubuha kokonto na abin da ya shafi ganin wato girman Allah da bin ubarninsa da girman manzon Allah da bin ubarninsa da aikata ayyuka na biyayya ga Allah da aikata ayyuka da za su kusantar da bawa zuwa ga Allah da rahamarsa idan shubha ta ainihin bi kan zuciya zuciya ta samu kanta a irin wannan matsayi faqula isti'saluha yana wahala wa bawa da ya samu kansa a irin wannan matsayi wanda shubha ta mamaye zuciyarsa yana wahala yana nauyi ya ainihin qal'uha ya kwabe zuciyarsa daga wannan shubha din saboda haka tun a farkon lokaci kada ka bari shubha ta ainihin mamaye maka zuciyarka sai ya zama ga gaskiya nan amma kana guje mata ba ka iya binta malam yace ya kulu shaykhul islam rahimahullah shehin musulunci shaykhul islam ibnu taymiya al-harrani Allah ya masa rahma yake cewa wa idza ta'arrada al-'abdu bi nafsihi ila al-bala idan bawa ya bidirar da ransa ko ya bidirar da kansa zuwa ga bala'i ya bijirar da kansa zuwa ga wani abin tashin hankali na fitina ko na saban Allah ya buɗe wa kansa ƙofa na saban Allah ya buɗe wa ƙofar ya buɗe wa kansa ƙofar keta alfarma na umarnin Allah da manzonsa wakalahu Allah ila nafsihi sai Allah madaukakin sarki ya wakala shi zuwa ga kansa sai Allah ya bar shi da kansa ya bar shi da dabararsa sai ya zama ba shi da aiki sai bin san zuciyarsa sai ya koma kwatankwacin faɗin Allah maɗaukakin sarki da Allah yake cewa a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawa shin baka ga wanda ya rike zuciyarsa abin bautarsa ya zamanto ita ce zuciyarsa ba zuciyarsa ita ce take ba shi umarni ya karba kuma ita take hana shi ya hannu sai ta ba shi umarni ya aikata aiki na saban Allah ya bi ta hana shi aikata aiki na biyayya wa Allah kuma ya hannu zuciyarsa sai ta zama ita ce mai mai jujjuya shi yadda ya so zuciyarsa ita ce mai ba shi umarni ta aike shi zuwa duk gun da ta aike shi kuma ya je ba tare da ya mai ya yi mata inkari ba to Allah ya ce shi irin wannan ya riƙe zuciyarsa ita ce a barbautarsa wa adallahu Allahu ala ilmi sai Allah ya batar da shi a bisa ilimi gashi yana da ilimi gashi yana ganin hanya na gaskiya amma ya biya san zuciya sai ba zama ba zai iya ainihin barin san zuciyarsa ba tun da ita yake bautawa kuma ita yake yi biyayya khatama ala sam'ihi wa qalbihi sai Allah ya rubi akan jinsa ba zai ji gaskiya ba in ya ji ma ba zai fahimta ba khatama ala sam'ihi wa qalbihi Allah ya rufe zuciyarsa ya zamanto ba zai na iya ainihin tunani na gaskiya ba ba zai kuma iya karban gaskiya ba Allah ya ce man yahdihi min ba'dillah idan bawa ya kai wannan matsayi ya kai wannan mataki waye da iya shiryar da shi in ba Allah ba afala tadhakkarun Allah madaukakin sarki ya ce ba za ku ainihin hankalta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin addu'a yana cewa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghifu aslih li sha'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ayn annabi yana cewa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith da rahmarka nake neman taimako ya Allah ولا تكلني إلى نفسي يا الله كدك أينهم وكلتاني إزوا دكينا كدك برن دكينا كرك برن دبارونا تشيني ابن تيمية كيتشوا دوان دي أينهم بجرد دكنس زوا دا قوفو بينا فتنا دبلائي to wancan addu'a da annabi ya koyar kuma yake yi ba zai yi tasiri a kansa ba domin ya buɗe wa kansa ƙofar fitina daga nan Allah sai ya bashi da iyawarsa ka ku baka iya komai ba baka san komai ba ba za ka iya tsare kanka daga komai ba ba za ka iya hana wata musifa ta same ka ba ba za ka iya kawo kanka wani amfani ba Allah sai ya barka da dabarar kai barka da iyawarka Allah ya wakilta kai zuwa ga kanka to annabi da kansa yana addu'ar Allah kada ka bar ni da kaina kar ka bar ni da dabarata muna roƙon Allah kada ya bar mu da dabarun to shine idan bawa ya bijirar da kansa zuwa ga kofofin fitina da bala'i Allah sai ya bashi da dabarunsa kamar yadda wannan magana take cikin littafin majmu'ul fatawa malam sai ci gaba da cewa wa taqsiru fi ada'il wajibat gajiyawa ko kuma wato rage kokarin bawa wajen sauke abubuwan da suke na wajibi wallahu wara al munkarat da ladewa a bayan abubuwa ko kutsawa cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki yake baya so wal i'timadu fi suluki ala al fadaiyat haka nan bawa ya dogara wajen yadda zai dauki dabi'u wajen yadda zai hanyoyin da zai bi na addini da neman kusanci zuwa ga Allah ya zamanto yana daukan wayannan dabi'u ne a ainihin kafofi na talabishin a ainihin tashoshi na turawan yamma a ainihin kafofi na sadarwa ya zamanto shi nan yake dogara wajen abubuwan da suke na sulukinsa ɗabi'unsa ya bar karantarwar annabi da sahabbai ya bar karantarwar ragabata na ƙwarai ya koma ɗaukan ɗabi'u a wayannan kafofi kuma ba tashoshi na addini ba ba tashoshi da ake karantarwa ba ya mayar da kafofin sadarwa na talabishin da ainihin wato social media sun zamanto su ne gurare su ne role models ɗinsa yurithul mahalik irin wannan yana ainihin gadarwa bawa ya sami kansa a hali na halaka suna gadar da wato halaka ga wanda ya ɗauki wannan hanyar falƙalbu idan azlama bi kasratil ma'asi halin sai ya ci gaba da magana ya ce kaga zuciya idan ta duhanta ko idan ta yi duhu bi kasratil ma'asi ta hanyar yawaita sabo duk wani sabo yana aikatawa bai sha giya zai yi zina zai yi caca zai annamimanci zai yi ainihin munafurci zai hada wuri zai ci dukiyar marayu zai hayanci a kasuwanci duk wani abu da ka sani zai yi zamba cikin aminci zai saba wa iyaye duk wani abu na zunubi ko laifi aikata shi yake ba tare da ya damu ba tare da yana ganin girman Allah ba tare da yana tunowa akwai ranar da zai tsaya a gaban Allah ba to malam yace idan zuciyar bawa duhu ya mamaye zuciyarsa sanadiyar yawan sabawa Allah madaukakin sarki thaqula alaihi adawul ma'ruf a wannan gabar yana ɗauyi a bawa da ya samu kansa irin wannan hatsari ya samu kansa irin wannan mahalaka to yana nauyi a gare shi ya sauke abubuwan da suke masu wato almaru abubuwan da aka umarce su ya aikata su na shari'a kyawawan ayyuka wa saula alaihi qabulul munkar irin wannan kuma yana sauki duk wani abu munkari in an taya masa in ya gani sai karba duk wani abu mara kyau duk wani abu da zai nesanta shi da Allah karba yake shi ba ruwan sa domin zuciyar ta ainihin mai an yi wato wato zuciyar ta yi tsatsa Allah ya ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun Allah ya ce ba haka bane ai an yi wato wato tsatsa ne akan zuciyarsu sanadiyar abin da suka kasancewa suna aikatawa suna aikata ayyuka na saban Allah suna aikata ayyuka na keta alfarmar umarni da dokokin Allah a hankali ana ɗigo kamar yadda annabi sallallahu alaihi sallam ya faɗa a hadisi yake cewa idan bawa ya aikata zunubi idan bawa ya aikata zunubi nukita fi qalbihi nuktatan sauda sai a dan yi digo dan kadan baki a zuciyarsa kamar littafin nan ne sai ka zo ka dan diga fensir din nan ko in zada zadat idan ya ƙara aikatawa sai a ƙara a haka za a ci gaba da ɗigo a zuciyarsa a ci gaba da ɗigo a zuciyarsa har zuciyar tasa gaba ɗaya ya zama babu space wannan farin kyallon an cinye shi da baƙaƙen ɗigo idan aka kai ainihin aka kai wannan matsayin da zuciyar tasa ta mamaya da wato duhu na sabon Allah maɗaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai a juya zuciyar kamar yadda ake juya guga idan za a jefa ta cikin ruwa ko cikin rijiya ta ɗebo ruwa yadda za ka jefa ainihin guga kalkuzi mujakkiya haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai ainihin zuciyarsa a juya ta kamar yadda ake juya guga idan za a jefa ta ruwa don ta ɗebo ruwa sai a kifar da zuciyar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar Allah ya ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu ya ce mun idan zuciyar bawa ta kai wannan matsayi ta kai makura na ƙarshe ta kai makura na ƙarshe na lalacewa wanda idan bawa ya mutu akan wannan gabar to ana kyautata tsammanin zai haɗu da fushin Allah madaukakin sarki to shine malam yace idan zuciyar bawa ta ainihin ainihin mamaye da da duhu sanadiyar yawan sabon Allah madaukakin sarki irin wannan zuciyar yanayi mata nauyi wajen ainihin sauke dukkan abubuwan da suke na biyayya da ma'ruf sannan kuma yana yin sauki wa wani zuciyar ta karɓi dukkan wani abu mara kyau ko munkari fi zamanin wa fi zamani tanazzulil wahyi a zamani lokacin farko lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci ko zamanin da wahayi yake sassauka mulazamatu sahabati lin nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma lokacin sahabbai sun lazimci annabi sallallahu alaihi wasallam kullum suna tare da shi irin su sayyidina abubakar ibn abi quhafa irin su sayyidina umar ibn al-khattab irin su sayyidina ali ibn abi talib irin su sayyidina usman ibn affan dhunnurain irin su ani abu huraira radiyallahu anhu irin su abdurrahman ibn al-awf ibn al-awf irin su sa'idu irin su sa'adu da sauran manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke lazimta irinsu ainihin wannan wannan wato sakatarensa daga cikin masu rubuta wahayi muawiya ta bin abi sufyan da manya-manyan sahabbai da suke lazimtar annabi sallallahu alaihi wasallam da ma wasunsu wanda dama ba zai bayar a ambace su ba suna tare da annabi suna ɗamfare da annabi duk yadda annabi sallallahu alaihi wasallam zai je suna tare da shi illa in zai shiga cikin gida gurin iyalinsa in ya shiga nan kuma akwai suna na aisha ibnatu ko bintu abubakar ne siddiq akwai irin suna na hafsa yar gidan sayyidina umar ibn al-khattab akwai su mariyatul qibtiyya da sauransu suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin gida su kuma suna nada na ɗabi'u da halaye da ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam na cikin gida wa'annan suna nadan na waje to a lokacin da wahayi yake sauka sahabbai suka lazimci annabi sallallahu alaihi wasallam suka lazimce shi a duk wani motsinsa domin su nakalto mana alkhairin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam domin mu samu riba mu samu tsira yadda su suka samu tsira ba mu zauna da annabi mu rayu da shi ba amma kuma ga rayuwarsa a gaban mu tantagariya kamar ainihin muna rayuwa da shi babu wani da aka taba a tarihin duniya aka taba hakaito rayuwarsa daga farkonta har zuwa ta irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abincinsa kwanciyarsa baccinsa mu'amalansa a cikin gida mu'amalansa da iyalansa da zagawarsa shan abin shan duk rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam babu wata gaba da aka bari ba a hakaito ba to sahabbai sun lazimci annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin kana yakhsha alaihim min alfitan annabi yana yi yana ji musu tsoron fitina yana kula musu duk wata fitina da za ta tinkaro su annabi sallallahu alaihi wasallam yana studying kuma yana kokarin providing masu solution baya bari su fada wannan fitina ne kuma su masu cikakkiyar biyayya ne wa annabi sallallahu alaihi wasallam in yace musu kada ku yi guri kaza ba za su taba yi ba in yace musu ga guri kaza ku yi ba sa taba sabawa فلما راى مع عمر بن الخطاب قطعه من التوراه wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama sai ga sayyidina Umar dan Khattabi da wani yanki na littafin at-Taura yana ganin sa talawwana wajhuhu sallallahu alaihi wasallam sai fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam ta canja Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amutahawwikuna fiha ya ibn al-Khattab ay amutahayyiruna fiha yanzu a cikin lamarin addini da na zo muku da shi a fili tantagariya babu wani wato abu da na ɓoye babu wani abu da na rufa komai na bayyana har akwai wani abu da kuke kokonto ko kuke samun iskali kuke samun rudu a cikinsa dangane da lamarin addinin har da kake da bukatuwa zuwa ga littafin a taura sai manzon Allah ya ce wallazi nafsi biyadihi ina rantse muku da wanda raina ke hannunsa shine Allah laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyya haqiqa na zo muku da wannan addinin fara ko fari kuma tsabtatacce wato fari kal fari tas babu komai a ciki wanda ban bayyana muku ba babu wani rufa rufa duk abin da za ku bukata na zo muku da shi haga wani annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga fitina kai tsaye kokari ya datse fitina bai bari sahabbai sun fada a ciki ba bai bari sun ci gaba da mu'amala da littafin na attaura a lokacin ba domin kada su zo me su fada wasu kofofi na fitina ko kofofi na shubha wanda ba za su iya fitowa a ciki ba sai annabi ya datse wannan ciyin din ya dakatar da su ya taƙaitar da su gaskiyar da ya zo musu da ita na addinin musulunci ya kuma tabbatar musu da cewa duk wani abu da za su bukata da zai kusantar da su zuwa ga Allah maɗaukakin sarki bai gushe ba sai da ya zo musu da shi har dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa la tas'aluhum an shay'in fa yukhbirukum bi haqqin fa tukadhibu bihi aw bi batilin fatusaddiqu bihi kada ku tambaye su dangane da wani abu su ba ku labarin abin da gaskiya ku ƙaryata su ko na ƙarya ku gaskata su wato babu abin da za su gaya muku da ainihin kuke da buƙatuwa zuwa gare shi za su iya gaya muku wani abu na ƙarya ne kuma ku je ku gaskata ko kuma su gaya muku wani abin gaskiya ne ku je ku ƙaryata ku saba wa Allah madaukakin sarki saboda haka ku taƙaita da abin da zo muku da shi wallazi nafsi biyadihi ina ƙara rantsuwa da wanda hannu na raina ke hannunsa law anna musa kana hayya to da annabin da aka ba shi wannan littafi na attaura shine annabi musa da ya kasance shi ma a rayu ma wasi'ahu illa an yattabi'ani babu abin da zai ishe shi dangane da addini illa an yattabi'ani face ya bi ni ya bi sakon da nazo da shi to inda shi din yana nan shi ma zai aje littafin sai bi ni to kai kuma da kake tare da ni yau me bukatuwar ka zuwa ga littafin da mai littafin ma yana nan zai aje zuwa ya bi nawa cikin haka ku ajiye ba ku da bukatuwa zuwa gare shi wannan kuma baya kore kokarin da wasu ke yi a yanzu na studying bible domin su ainihin tattauna da ainihin wato masu addini wato christianity don su fahimtar da wa'anda Allah madaukakin sarki ya nufin su fahimta a cikin littafi rawahu ahmad wani hadisi al-imam ahmad ya fitar da shi a cikin al-musnad nasa hadisin jabir dan abdullahi Allah madaukakin sarki ya yarda da shi kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kokari iya kokarin shi wajen nuna al'ummarsa gaskiya da kuma ɗaura su akan turba na gari na kamar hadiri yana tasowa ga kuma mai lokaci yana nuna min lokaci yayi sai mu takaita a nan sai Allah madaukakin sarki ya kai mu mako na gaba sai mu ɗaura abinda muka faɗa muka yi daidai Allah madaukakin sarki ya ainihin tara mu cikin lada kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana marasa lafiya mu gida da asibiti Allah ya ba kowa lafiya Allah muke roƙo ya ba mu damuna mai albarka Allah ya saukar mana da ruwa mai yawa mai albarka mai amfani wanda zai amfanar da mu ya amfanar da dabbobinmu ya amfanar da gonakinmu ya ainihin zama alkhairi da albarka a gare mu Allah karka jarabce mu da fari irin na bara Allah ka ba mu damuna mai albarka ya rabbal alamin Allah ka sa mu gama da duniya lafiya ka ji kan iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu ka sa mu wannan ƙasa ta mu abin da yake fuskantar wani babban zaɓe Allah ka sa a lafiya gama lafiya ka zaɓa mana shugabanni masu tausayin wanda suke neman ci gaban al'ummar mu ba barayi wanda ba su da tausayi ba su da tunanin al'ummar su sai abin da za su tara a cikin lalita su ne kawai ya dame su ba Allah kawo mana ƙarshen wannan fitintunu da ake fama da su a cikin wannan ƙasa ta mu ka zaunar da mu lafiya wa sallallahu wa sallam ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين